آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta Laraba 23 ga watan Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1448 a kalandar miladiya kuma takwas ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida bari da aka saba a ranakun wannan na laraba muna karatu a cikin wannan littafi ne suna addu'arul bahiya na babban malami marigayi a shekul allama muhammad ibn ali ash-shawkani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa rasuwa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin wannan kuma shi ne darasinmu na tamanin da tara za mu tashi a sabon kita bayan karkare kitabul muflis wannan sabon kita a wannan darasi na tamanin da tara yake cewa kitabul lokafat littafi da zai magana akan tsintuwa littafi da zai magana a kan tsintuwa an ce tsintuwa shi ne abinda mutum ya sama ko ya rika alhali babu da shi a kusa wanda ya ɗauka da niyyar ya shelanta ko ya sanar wannan shi ake ce malokafa wannan babi yana da alaƙa da dukiyoyin mutane da yake nan sannan yana da alaƙa da babuka na amana wanda aka tun haka kuma yana da alaƙa da babuka na ha'inci da kuma cin amana sannan yana da alaƙa da babuka na sata mai da wasu malaman kan ce idan mutum ya yi tsuntuwa ya ga wasu kaya ya sassu masu amfani aslan in dai ya san zai iya tsarewa zai iya cikiya da yake nan kuma na biyu yana da tabbas ko kyakkyawan zaton idan fa ya basu bai ɗauka ba wani da ya fi rashin imani ko amana zai ɗauka ya halakar to a irin wannan yanayin lallai ya ɗauka da ya ga wata waya ya ga wasu kuɗi ya ga wata wallet ya ga wani buhun hatsi ya ga wata akuya ya ga wata kaza duk da yadda za ta iya zama abin tsintuwa ne ya ga in bai ɗauka ba akwai matsala ko kuma akalla shi ya san cewa in ya ɗauka ba za su hana ka ba zai cikiya to irin shi ake so ya ɗauka waɗannan ka sake ce maluka ba ana raba su zuwa gida biyu ko dai su zama masu kima da daraja ta yadda lallai duk wanda ya yadda irin wannan kayan yana can hankalin shi a tashi ko kuma su zama ababe ne kaskantattu ko marasa darajar da wani mutum da ya yadda su ba zai yi bayan su ba ba misali yanzu in kasance waya tana da kimar da lallai ne ita na can yana damuwa ya za a iya ga wayannan ana ta ma kira ai kaza ai kaza ga wannan in ka sa ne za ka yi ciki a kan tilas amma yanzu kawai sai ka tsinci kwallon dabino guda ɗaya bayar dabino ɗaya wannan zakan abinta za ka iya kaci ba dole ba ne sai ka san saboda sai in hafiz bal mutumin da in ya ji faɗowar wayar shi zai tsaya ya zo ya ɗauka da zai ji faɗowar ƙwayar dabinin shi ba zai waya ba irin wannan daban sannan abu na biyu wuraren da ake tsintuwa kala biyu ne ko dai a makka ko kuma a wani makka in a makka ne matukar ba cigiya za ka yi ba kuma ba ka da tabbacin ma a ina za ka je ka yi cigiyar kaba jakar kuɗi ce da daloli da wani bature jakar pound sterling wani daga ingila jakar yanne daga japan kuma kyale ta kawai in ya so ka inna wani jami'in tsaro to ga wata jakatan aikin ba daukar ba tsuntuwar kaya a makka sai idan kayan sai idan mai tsuntuwa yana da tabbacin cikiya ne to sai kuma tsuntuwa a wuraren da ba makka ba wannan shi kuma a koda yaushe ma mutum zai iya ɗauka ya cika waɗancan sharuɗa Kuma da ke ta kitabun lukafa littafin tsuntuwa, man waje da lukafatan duk wanda ya samu wasu kayan tsuntuwa, to faliyar rife fasaha ya shelanta ko ya nemi sanin jakarta, an rafa yu'arrifu ya shelantar da jakarta. To me yake ne? Sai na tsinto kuɗi a gana mugu, na tsinto kaya a gana mugu, eh zai iya faɗar haka kar ya faɗa da ke to daga nan shi kuma wanda ya zo shi kuma sai ya bayanin ta wasu malamai suka ce a in yi haka ya bada satar amsa abinda ke nufi fal yu'arrif ifasaha ya iya sanin cewa ga yanayin jakar da take ciki in ya sanar da cewa ya tsinci wasu kaya wanda ya san ya yi tafiya zo ya yi bayani to duk wanda ya zo bayani shi kuma daga cikin abin da za a fi yasa muhimmanci a ina kayan suke su ne ifa su ne abin da ke cima al-wi'a'u allazi takunu fihi min jildin wanda za ga ana zuba kaya a ciki akan yi shi daga fata ko hirkatin au da zalika min al-afsi al-afsu shine mazuni wurin zubawa ko jaka kenan ko kuma burgani duka zai iya ɗauka ko buhu ko sanko ba. Wawika aha sannan ya kiyaye ya ƙoƙarin sanin igiyar da aka ɗaura jakar. Idan a zamanance ne ya kiyaye ziftin. Ya zo to ni ne na yadda kayan nan da kake da igiya, to yanzu a wata jaka take. ko kar ma ka ce mai da ka bai ta karanta a wani irin matsiri suke kai ka san kasan su ne a buhun dawa sai yake ce maka wani buhun garara ne suka ce to buhun garara to wani irin zare aka daure da shi sai ce maka ai ai zaren buhu ne na ɗinke buhu ne aka ninka sai aka ɗinke kai kuma yadda ka tsinta sai da sai shi aka yi da wuta da samu shi wuta kawai ya fi zafi ya manne kaga wannan ba na ki bane ya faɗi kawai sun fito gaskiya ba na ka bane kar ka ba shi damar ya iya gano inda ka nufa wayannan ababai guda biyu kai da kai sun su ake so ka kiyaye al'ifas wal wika mazubi da zare ko zub ɗin da ya rufe ko ya ɗaure wannan mazuni na jaka fa in ja a sahibuha idan mai kayan nan ya zo da fa'aha ilaihi ya miƙa mashi kayan ya ɗauki kayan shi ya bashi saboda hadisin ya zo ibn himari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma wajada lukafatan duk wanda ya samu wata tsuntuwa fal yushhid da waya ajli ya sa shaidar masu adalci auliya a fasa ifasa hawa wika'a ko kuma ya kiyaye mazirinta da igiyar da aka daura mazirin fa in ja a sahibu ha fala yaktum idan mai ita ya zo kada ya goyi a'a fa huwa ahaqqu biha mai kayan ne yafi dacewa da kayan shi wa illam yaji idan wa yaji sahibu ha in mai kayan bai zo ba fa huwa ma billahi yuti man yasha dukiyar Allah ce da yake ba wanda ya ga dama yana daga cikin hanyoyin azurta war azurta bayi da Allah ke yi akwai tsuntuwa akwai tsuntuwa amma ita ba ta kai tsaye ba ce da kunut da sharuɗa tana da wasu kuyut haka da za a yi kaza za a yi kaza sannan tana da wasu sharuɗa wanda ana da buƙatuwar a ga cewa an kiyaye su a ga in kayan ka ne yanzu ka ɗiba ka kai kasuwa ka siyar kana sayarwa za ka fara amfani da su amma in tsuntuwa kai sai bai kuma sai ka yi cikiya kuma cikiya da su dace da kaya kuma a wuraren su dace da kaya kuma a yanayin da suka dace da kaya amma dai Allah zai iya koro wa mutum wani abu mai kauri sai kuma ya wa mutum ilhamar cikitawar da shelantawa kuma a ƙarshe din dai kaga ba a samu mai kayan ba sai wannan dukiya sai ta zama ta mutu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin Zaid ibn Khalid an tambaye shi an luka fatil zahab wal wara wal wari tsuntuwar zinariya da azurfa ko takardun kuɗi فقال اعرف وكاءها وعفافها ثم عرفها سنة kokari ka gane jakar mazubinta da kuma igiyar da aka ɗaura mazubin sannan ka shelanta cigiya kai cigiyar ta na shekara fa in lam tuqrab fastanfiqha idan ba a samu mai ita ba ba wanda ya zai da awar tashi ci ko kuma an zo an yi amma ba wanda ya dace da cewa ya siffanta kayan yadda suke to fastamfika ka ciyar da kaya wal takun wadi'atan indak ka tana matsayin ajiya a wurin ka kafin ka rabar da ita kenan fa inda qalibu ayyun min ad-dahri wa addiha ilayhi wa sa'alahu an zalat al-ibl annabi ya bayani cewa to gashi gashi zaka ba mai kaya in ya zo aka tambaye shi game da tsuntuwar rakumi fa fakala ma laka wala da'aha fa inna ma'aha idza aqa wa tafa'a taridul taridul ma'a wa ta'kulu shajar aka tambaye shi me za ka ya rasulullah me zaka ce game da tsuntuwar rakumi sai ce me hada ka da rakumi ba tsuntuwar rakumi yayi kwata kwata shi yana tare fa da idza takalmi shi da yake turki da shi wata ka'a yana tare da abin shan shi shine wannan doron nashi su da ka je wata ko fiye da wata ruwan shi sannan wannan kofatin da kake gani kura ko wata dabba za ta iya cin shi na da wahala zaki na jin tsoron ya haye mashi sai dai su ne taron dangi amma yana nan yana kallo yana kallo shi yana kallon ya zaki ke kokari ko kura ke kokarin kewaya shi in ta sakace mata duka ɗaya sai lahira to kaga yana da security shi sannan yana da abinci shi to mai tare da ma'a raƙumi da kan shi zai gangara inda zai samu ruwa wata kulu shajar kuma ya je ya ci bishiya hatta ya ji da hawa ko ha har mai ita mai raƙumin ya iya gano raƙumi aka tambaye shi game da akuya fa kana ko zaha in ka ga akuya a daji ka rike ta fa inna ma iya naka ko dai ta kace auli akhika ko ta dan uwanka ce auli sayyid ko ta kura mana ko ka kama ko wani ka ya kama ko kura ta yi ka ganta a daji ba kowa sai ka kama amma raƙumi ka kyale shi kawai kaga kuma wannan yana mana nuni ga kenan yanzu duk kayan da ka san naka ne ya kamata kai ne farin sani ka tafi kasuwar waya yanzu kana sayan waya ya kamata kai mata farin sani ka samu wata babbar alama da za ka riƙe za ka iya sayo ta daga nan biyu da kafin ka zo nan ta faɗi aka zo aka ce to an san cewa da Allah ne yace zai bayani ita wallahi sabuwa ce yi kuma ta zan yi ba har kwalin ba ka sai da yau to yi ta kwanta mana kwalin mana kuma ita wayar da za ka siya kai baka san ta kamfani kaza ce ga kaza ga kaza ga kaza duk ba za ka iya ba to kaga akwai bukatar mutum ya haka mala yake cewa wa illa in ba haka ba arrafa biha haulan mana idan bai samu wanda ya zuyi da awar kayan shi bane ko kuma idan mutum ya yi tsuntuwa bai samu mai kayan ba to arrafa biha haula ya shelanta ta har shekara wa ba da zalika ya juzu lahu sarfuha bayan shekara ya halatta gare shi ya kashe kuɗin ya juyar da su inda ya dace ko ya kyauta ko ya sadaka ko ya kashe ko ya baina baina ya ci wasu ya sha wasu ya sadaka da wasu ya kyauta da wasu walau fi nafsi wannan kyautar ko da a karan kanshi ne mana ko da shi a karan kanshi ne ya kyautan ma da kanshi mana juyar da kuɗin da kashe su ko a karan kanshi ne da su dama katanga ta ta faɗi dama ina da taiki na so in fara gini dama zan biya ma yara kuɗin makaranta dama ina da sha'anin biki na aurowa ko aurarwa sai ka ba za ka yi to ya halatta walau fi nafsi sai dai inda kaida take shine wa yadmanu ma'a matiki sahibiha zai biya duk ranar da mai kayan yanzu ya tsanci kayan zamanin shagari ya kashe sannan sai mai kayan ya zo a banan nan ta wani abu a 2020 wani abu zai biya shi da farashin sadda aka tsinci kaya wani suzukin shi ya tsinta sabo ko sabo-sabo wanda a wancan lokacin inda ka aje yan ɗari uku da tamanin da dubu ukun ka da ɗari biyar za ka same shi ya tsinta ya zo ya ta cikiya shekara guda ba a gani ba ya tayar ya sai fegi har kuɗin suka ragu ya fara gini daga bayan nan sai ga mai mashin ya zo kuma ba mashin amma dai kimar mashin masu lokacin uku da ɗari biyar sai ya shiga gida ya kirgo uku da ɗari biyar sai ya bashi ai mashin ya tsanta ko in zai in zai iya samo wani irin shi duk ba laifi ko dai da shi dai kila mai tsantsar bai san kasuwar ba wani ya ce fatawar jumhur ai malam mashin aka yi a kimar mashin ɗinka dubu uku da ɗari biyar ne a lokacin shagarin da na tsanta daga ni su na tsanta ne su iya ga shi ga shi ga shi sai ya karɓa ya to da ka cewar da aka yi in kayi tsuntuwa ba a ga mai kayan ba ka kashe bayan ka cika wa'intar sharaɗi ka shelanta a wuraren da suka kamata ba ka ci banza ba ne ba kuma an halartar maka wani radda ne su ya bayyana ba za ka biya wannan dukiyar da ne ya bayyana shi yasa kamar yadda ne shimfiɗa idan mutum ya yi tsuntuwa da niyyar ya yi jigiya sunan shi mu'taman amana sunan shi multakin mai tsuntuwa waɗancan hukunce wajen tsuntuwa suna hawa kan shi amma wanda ya tsuntuwa tun asali ba da niyyar ya yi cigiya ba sunan shi maha'inci wasu malaman suna ce mashi farawo wanda kuma ya yi tsuntuwa ya gano mai kaya amma ya ƙi ba shi shi kuma sunan shi mugu gafin ɗan ƙwaci da shi da ɗan fiske da ɗan ƙwace duk farashinsa ɗaya shi ma za a kama shi za a kai shi kotu za a hukuntar da shi wanda ya tsintuwa kuma ya gano mai kaya sai ya ƙi sai ya tafi kasuwa ya sayar to hukuncin shi hukuncin barawan da ya saci kaya tafi kasuwa ya sayar aka kama shi to da sai mutum ya kyautata niyya cewa duk abin da ka gani ba ta zaka Allah ya baka ba e ya baka aiki ya baka ni'ima zaka faranta ran wani bayan ya yi kayan sun fadi ka gani zaka yayi ma wani damuwa zaka shigar ma da wani farin ciki duka wannan manyan manufofi ne da dan adam yake fafutuka a kullun ya ga ya samu ya aikata su sai ce wani ƙasatu makka tsintuwar makka mai girma a shaddu ta'arifan min gairiha ana so ka fi samun tsananin cigitawa fiye da wani ta shi yasa galibin da ga malamai na bada shawara in ka ga tsintuwa a maka ka ka ɗauka to an sai ta hana ka dawa su duk inda ake da wani ofis ofis sai ka je ka kai cibiya duk wata lamba da aka rarata ko aka dindika ko aka yada sai ka kira sai ka tura message sai ka yi chatting to kai shi ka yi maka kana ganin su wuce kawai idan kuma kana kana tare da kana tare da kuraye eh kana tare da kuraye in baka dauka ba za su dauka sai Allah ya ba to sai ka dauka sai ka nemi jami'ai na kusa sai ka danka musu ana waiga ka hango wani ba askari sai ka mika mashi tuntuwa ce mun gani a can halas an gama to shine yake nufi da wannan maganar walu kafatu makkata ashaddu ta'rifan min ghairiha annabi yake cewa anna halata hillu lukafatu anna halata hillu lukafatu makka tuntuwar makka ba ta halatta illa li mu'arrifin sai ga wanda tabbas shelantawa dai wala ba'asa bi ayyanta fi al-multaqitu bi shay'il haqiri babu laifi mai tsintuwa ya amfana da ɗan kankanin abu makaskantacce da ya tsinta duk wani abu mara daraja shi wani abu mara daraja ana so ka yi la'akari da mafi yawan mutane ne mafi yawan mutane ne yanzu akwai anguwar da in ka tsinci gwangwanin walidina ba ka da kyau amma wata anguwar sai kai cigiya da yanzu da kyar ya samu kuɗin ma tun shekarun jiya bai ke tari mahaifiyar shi ko matar shi kowa yana ji ba lafiya an ce a sha maltina sai je ya siyo sai ta suka ci ashe alfiyon ya bashi yanzu kaga wannan zai ɗauko toci da kai da wanda da dare ne inda ne zai sake biyo hanya to kai cigiya sai kai la'akari to kai a yankinka inda maltina hanyar ke karshen ɗan goma ne in ka tsinta sai kai cigiyar ta ko ko inda an wuce wurin ba ta ita ake ba to sai kai la'akari da wurin da kake daga nan abin ya zama haƙir shikenan akwai abin da kuma ko a da'irar talakawa haƙir ne dabino baya ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ga dabino baya ɗaya sai yake cewa baicin ina tsoron kada dabinon nan ya zama na zakka ne da na ci bai ce da na ɗauka ne cigiya ba to dan dabino ɗaya babu damuwa kawo wuce wani gautan yado kwaya ɗaya sai ka ɗauka ka ci wani dan taurin gyaɗa haka na ashirin sai ka ɗauka kawai ka buɗe ka fara ci shi ne ba da misali ce kala asa kamar yar sanda haka wani ɗan asuwai sai ka ɗauka ka fara amfani da shi wasu sauɗi da yar bulala ko tsumin giya wani hauwi ma da waninsu ba da tari da bihi salasa malaiti in kaskantacce ne a mazhabar shafi'iyya za ka sanar da shi za ka yi shele shi na kwana uku yanzu ko yalo ne in ko yalo ne wannan musafi ne ko yalo ne in so samu ne ka kai shi gida sai dai zai lalace in abin da ka tsinta mai lalacewa ne to sai kai maza ka nemi masana su ba ka kiyasin kuɗin shi sai ka cinye ko ka yi amfani da shi wani ya je manyan kantin sai da abincin ya ɗan wani oda katon duk awe irin na manya kawai sai ka tsinta ka bude kaza lafiyayya da ɗan wani dangwala a can da ɗan wani barbada a can da ɗan wani maiko maiko a gefe sai kai maza in kai ba a hada zikir ba da ce yanzu wannan a wurin nan nawa take ta ce dubu sha biyar ne wannan to da ka ba wani ya ci da ka ci don za ka mai ita sai za ka biya to kaga kila zai zama zai ka ci ko in kuma kaga za ta bata maka ciki sai ka wani suka saba sai malanga wannan a taɓa sai in an kaga wannan in baka amfani da wannan da nan za ta lalace bayan awa biyar ko bayan kwana ɗaya sai ga mai abin nan sai ka ba shi dubu sha biyar sai an ce an ce sha biyar ka haɗo sai ce kamar kana wurin sauri nake kawai sai ta fice ce to ga sha biyar ɗinka wato ka zama ahalun lahi kenan kafin wannan sai fara hukumin wurin manna duka ba za su aiku ne ku rika ɗaura kaya da kyau ba a ruwanka da ya ɗaure da kyau a je kai dai yanzu ɗin ta kai ko tana karka to wannan ka'ida tana da kyau a kiyaye ta in abin kaskantacce ne kuma ba zai lalace ba sai kai cigiyar shi kwana uku mutum ya cigiyar shi kwana uku to daga nan sai ya ɗauka kuma sai zai ci gaba da amfani da shi wa tulta qatu dallatu dawabi illa al-ibn ana tsintar fatattun dabbobi kaf ɗinsu sai dai raƙuri da ka ana iya tsintar akuya ana iya tsintar saniya ana iya tsintar kaza ana iya tsintar doki wa gairuwa amma ba iya tsintar raƙuri saboda abin da annabi sallallahu ya faɗa da cewa shi raƙuri da kake gani shi yana da yurfin shi da kariyar shi da haka ba zai iya tabuwa nan take ba haka ita kuma akuya to kaga dama hiya laka aw li akhika aw li dhi'b ta waɗannan ne nan da nan mutum zai iya asarar ta ta fada ma dabbobi su kuma su cinye ta kowane abu na dukiya zai iya shiga cikin kayan da ake iya tsuntuwar matukar suna da wani abu na kima matukar suna da wani abu na daraja idan kuma kaya ne wanda ba muntakal ba ba tiratar da shi ake zuwa wani wuri ba wannan galibin shi ko ba ba tsantar shi sai ya tsinci gida ba sai dai dai irin garuruwan nan ne da jirage yake gidaje ke yawo a saman ruwa to kila an yi ta gidan wani ya yi makuwa an ciki ta ba a san me shi ba amma inda gidaje ne irin nan ba za ka yi tsintar su ba wannan shine abinda wannan babi na allukaka ya ya kunsa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh in ya bar kayan shi ne da bai kuma ne ya bar yana da dole ya kuma su da yi suna fuskar su ne a ba biyar su ba
eh wannan ba da yake in tsarin ya zama a haka kamar wai direbobi galiban akan manta kaya a cikin motocin in mutum ya shiga mota amanar kayan shi tana kan direba amanar kayan shi na kan direba kamar da in ka je wani kanti da Najeriya daga akasin haka ake rubuta wai da tsafin zalunci za ka ga ka je bankuna a rubuta ababen hawan duk da aka yi fakin a nan asaran na kan mai kaya duk da a nan ƙasar an sami waɗanda suka shiga kotu a wanda ya shiga kotu a kudancin najeriya kuma bayan wajen shekaru hudu biyar ana shari'a kotu ta kallafa wa kulazar sai ta biya shi a bankin sai ya biya shi ya je da ya shekaru yana irin hadashin gatan da ya hada ya sai mota ya je banki ya dan ciro sai ya canje sai gaba mota yawan banki magana suka ce ba ga zuwa abin da aka rubuta ba ka park a tsohon sirri a ba zai kotu a ƙarshe sakamakon da kotu ta fitar shi shi ne kai hada-hadar kasuwanci kake kai ka gyara wurin da za a yi fakin din nan kuma waɗannan mutanen wannan harkar da kake idan sa suka zo domin da ya fito zai je banki ai ya wuce wurin soya balangu ya bai shiga ba ya wuce wurin wanke mota ya je shiga ba ya wuce wurare da yawa ya aje motar shi ka kasa ba shi kariya ko ta ta tilasta ma banki ya suka biya shi mutu shi to kusan wannan shari'ar inda wani zai jaraba yanzu sai ita za a yi reference za ka iya cin nasara su ya kamata su nemi yalwatattun masu gadi da isasshen tsari idan ka shiga motar wani ka zuba kayanka amanar kayanka na wajen shi shi ne mai kula da ku idan aka manta kaya shi ne zai ci giya to in suna da wata al'ada ta cewa to duk wanda fasinja su sani duk wanda ya manta kaya ya koma tashar da ya sauka ko ya koma tashar da ya hawo mota in al'adar ta gudana a haka ya halatta da kamun tsayin shi kenan in kuma ba a shigar da wani tsari ba kana hawa mota ga cewa direba ban lambar ka gudun tsautsayi sai ka karɓi lamba shi ka manta kaya shi kenan sai ka faɗa mashi kira amma dai mutum zai iya koma inda ya hau ko ya koma inda ya inda ya sauka ya tambaye su in ya san direban ya bayani in bai sani ba zai bayanin ko siffar motar da lokacin da su shigo ta sha su masu hada hadar transportation din suna wannan kokarin na shi direba a to ai zai ba su ne saboda in ya tafi da shi mai kayan ya zo ba sai kuma an mashi waya shi ma za a bata mai lokaci ai su ne umana unshi abinda dai zai faru shi ne idan aka gama cigitawa kwata-kwata ba a gani ba to ba shugaban layi ko shugaban tasha ko executive su zan tambayi da kayan ba me motar za a mayarwa saboda inda za a kashe kayan mai amfani da su daga ba masu kayan su mai mota zai biya. Ware kuma salam wa Eh, eh, direba ne e direba zai biya shi ya kamata ya rika sanya ido a kayayyakin bayan Allah waɗanda suka shigo motar shi sun shigo da kaza sun yi kaza duk ai tsari idan wani zai sauka sai ta to jama'a fito a rubu ba wani zai dauki kayan shi don da ya sai da kayan fito ya tunko tunko a ga jakar da zai fito da ita shi fasinja ya dauki wannan fomular shi kenan ya huta wani ba zai dauki kayan wani ba amma an sun iya zuwa da jaka ne kama da ta wani ma ya canza ta gangan kaga wannan shi barawo ne ko ha'in ne wannan ha'in ne ba barawo ba kamar yadda wanda ya yi tsuntuwa ya yi inkarinta wa alaikum assalam wa rahmatullah nan eh a kan direba kan direba wancan wakili ne wakili ne wakili yana wakiltar asalin mai kayan da aka hukunci yana kan asalin mai kaya ne in ma shi ma wanda aka ba neman fasinjan ya je ya ba wani wakilul wakili kal wakili to shi ma dai zai dawo ne kan mai wannan amintaka ya sa ya ba su su nemo mashi fasinja ba kwata suka yi ba da aka alkharaju bin zaman da aka nemo fasinja aka samu kuɗi aka ce an cika tanki ga wata hamsin ma ta ragu ai haƙoƙi ya yayi to tun da kai za ka amfana in an ci riba da masifa ta zo dole dole kai amma idan kuɗin da aka haɗo na fasinja za ka ba shi ɗan kamashin koko ko wanda ya nemo ka fasinja to kaga wannan hukunci ya canza kenan amma dai neman haƙƙin kaya wanda zai biya kaya wanda zai amfana da kaya shine asalin direba ba yaran shi ko waɗanda suka karɓi mota suka nemo shi fasinja ba. Na, alaikum assalam. Na. Eh, a inda masu ɗan kauri ne suna da kima sigiya ya kamata ka yi kar kai sadaka da su bayan shekara idan shekara ta shi ne za ka iya kyautarwa za ka iya sadaukarwa za ka iya amfani da su duk wanda kai a cikin waɗannan idan mai dukiya ya bayyana kai za ka biya ka yi tsuntuwa wata dubu ɗari saboda tsabar imani ne ka wani masallaci ka ce ku ci gaba da aiki ka ɗan wuce gaba sai ga mai kuɗin ba za ka dawo ka karɓa daga masallaci ba yanzu kai za ka biya shi dubu ɗari sai kuma Allah ya baka ladar hidimin masallaci ai da ma ka ke so ko wa an fi komai mara zakana ko aiki da aya a kai to da kake sa kira ta to ka riƙi har a shekara wa alaikum assalam Eh, Eh. in kowa da kowa ya amince ya haka babu damuwa ya yi babu damuwa almuslimuna ala shurutihim da ma shari'ata shi direba ya miƙa al'amuran ga shugabanni su kuma ga yadda suka tsara da su da gwamnati ko shugabanni ba laifin hanya haka mala yace kitabul qada'i littafin alƙalanci littafin zai magana akan zama alƙali ko alƙalanci akwai wani hadisi mai ban tsoro kwarai hadisi ne da ɗaya daga cikin sahabbai ibnu ammi abis abis ibnu ibnu ammi abis da gifari shine mai hadisi mal albani ya ruwaito ya fitar da shi a cikin silsilar sahiha zai iya tuna kamar lambar hadisi ɗari tara da saba'in da tara mujalladi na biyu kenan hadisi ne kuma da ke da daraja ta akalla sahi yake daraja ta sahi ibn abi kaisa ma ya fitar da shi cikin tarikh al-kabir al-imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi cikin littafin shi na al-musnad al-imam tahawi ya fitar da shi cikin sharh mushkil al-athar haka al-harith ya fitar da shi cikin al-musnad nashi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mali sitta khisalin ko riga wasu dabi'u guda shida wajen aikata aikin alkhairi ma'ana ku gaggauta aikin alkhairi kafin masifu shida Wadanda musulmi suka zo za su iya maka saurin demar minti su hana ka ibada ko kana su wadanda sana maki da zai yi wa mutum bai su annabi sai ce imaratu sufahai lallai ku tabbatar kun aikata aiki nagari kafin wawaye su fara jagoranci kyauta na na ga mawaza ibn jabal ya kira ka abu ibn ujara suke magana yake ce mai shiga shiga shiga shi ne sai kawo mishi wannan hadisi ta wata riwayar kenan cewa ka yi ƙoƙari ka aikata aiki mai kyau ka ta samu imaratu sufaha yace me imaratu sufaha yace mun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne waɗanda la yahtaduna bi hadi wa la yahtaduna bi sunnati ba su da shari'ar Allah kawai tsantsar son rai suke bi wannan shugabannin sufaha ka yi ƙoƙari ka shirya da Allah ka yi ƙoƙari ka bauta ma Allah kafin wawaye su karɓa ƙasa kafin wawaye su karɓa shugabanci su ne imaratu sufaha shugabancin wawaye kaga akwai riwaya ta kuma shugabanci na ruwan reza shine kaskantaccen mutum ya zama shi ke juya al'amuran al'umma za ga wanda bai isa ma da ya magana tsare shi ba to zai wuta na kaje kulle ya kulle can sama shine wani kuma dole ka ne ba yadda ka iya to abu nabi yace kai gaggawar aikin alkhairi kafin imaratu sufa abu nabi wa kasaratu shura ka gaggauta aikata ayyukan alkhairi kafin jami'an tsaro su yawa yan sanda to ga ma na jiha za a yi wannan hadisin ne zai kara aiki kafin yan sanda su yawa to ka gaggauta aikin alkhairi za su iya zane maka tarnaki wajen aikin alkhairi na uku annabi ce waka fi'atul rahim da yanke zumunci ka gaggauta aikin alkhairi kafin a yanke zumunci da kai na hudu shine mahallu shahid wa bai'ul hukum da sai da shugabanci inda kudin ka zaka iya zama komai wata gaskiyarka wata amanarka kai wani mujarrabun ne duk bai da amfani me ka aje mana me ka aje masu me za ka aje mana ko kuma me za ka aje masu na bai ce bai ulu hukum sai da hukunci sannan wata kafafan biddani sai kuma wulakanta jini masu wulakanta jini mana za ɗauki jini da kisan kai da taɓa rayuka da waye na mutane ba a bakin komai ba annabi ya ce wa nashwun na shida kenan da kuma waɗansu matasa yattakhizuna alqur'ana mazanira zaka ga sun rike qur'ani da zaƙin murya saboda iya karantawa yuqaddimuna ar-rajula laysa bi afqahihim bi afqahihim za su gabatar da mutum alhali ba shine mafi sanin fiqhin su ba wala alamihim ba shine mafi sanin ilimin su ba ma yukaddimunahu illa liyukannihim illa yau ba su sa shi limanci ba kawai sai dan su ji zaƙin muryar shi ki nan mutanen kafin su zo bayyana ba da rubil amali mahaddin shari shine nan gaba za a rika sai da hukunci nan gaba za a rika sai da mukamai nan gaba za a rika sai da waye sai da waye yanzu abin da ake ta rigingimu ko wai wani mutum wai ya kirkiro ma'aikatar gwamnati a wani kwamiti ke gudana tsakanin akabira mujrimiha ne da akabira musulmiha kenan waya kirkiro gwamnati waya har ma ba da umarnin FCC da bincike shi bayan har awon ma ya ba ike yana da account a CBN budget din bana an sa da shi an yi defense din budget din shi ga mayan majalisar an yi kaza an yi kaza din ne faru wannan ko ko ko dan kwanan nan haka akwai wani da na san shi ma musamman aka kira shi aka ce yanzu za a bashi wata babbar ejensi a ƙasar nan ba jihar da ba ta da ofis dan wasu biliyoyi za a iya mata allocation daga budget aka ce yanzu za a bashi director general and COE chief executive officer CAE ko ko chief executive officer aka ce yanzu za a ba shi amma da sharadi za a turo wasu makafin kuɗi wasu mahaukata na ga kuma masu hankali su suka sami hankali ɗaya yake hankali to za ka ce za su wasu mahaukatan kuɗi amma ga yadda ake so yin an turo zai raba biyu zai raba uku zai ɗauki biyu ya mayar shi kuma ya ci ɗaya dai rigimar da ta taso sun maki alkawarin sai sun kare shi kawai gaban Allah ne suka ce ba su sanya za a yi ba sai wannan ba su da tsawa nan take ce shi bai yi ba zai yi ba yana da ruhin imani ya ce ba zai yi ba yanzu ko bidiyan kuka ake turowa ya dace su dace biyu ya dace ɗaya da irin shi fa da yawa ba kaga bai hukum kenan ko mu ce zo za ta iya bada kuɗi bai hukum ne shi ya shigo ci a tsaya takara kuma sai ka raba mutane wani abu ka bari su zaɓe ka mana akwai yanayin da za ka iya samun kanka ko faɗa ka yi masu sai sun zaɓe ka saboda faɗan masoyi kake musu amma kai da ko murmushi kai musu to to ka bi a hankali idza ra'aita nuyuban laysi barizatan fala tabunnanna anna laysa yabtasimu sai in ka hango hakoran zaki a waje kar kai da dan murmushi yake maka mugu sai da komo a shugaban wanda ba za ka yana dadin baki ba wannan dadin bakin ba jahannama na ya launa hawa ne to za ga ana sayar da hukunci a magabata sun suna gudun alkalancin da ake wasu har akwai masu yin haukan karya wanda suke guduwa su bar gari ko ya ɓuya akwai wanda kuma za a zuwa ce to za a naɗa ka alƙali sai ya ce a yi haƙuri shi baya so alƙali ce in baka karɓa ba zan sa a zane ka sai ya zaɓi a zane shi a mai bulala hamsin ne sittin ne saba'in ne ya je gida ya sati guda bai iya tashi ana mai tuwon ƙasa nan zo gaishe ke ce gara wannan wannan na sarki ne kaza dai na sarki Allah to wannan babin zai mana magana akan kitabul qada'i hukunci da alƙalanci inna ma yasihu qada'u man kana mujtahida alƙalancin wanda ya zama mujtahidi ne kadai yake inganta sai wanda ya zama mujtahidi mujtahidi shine wanda zai iya istinbati saboda kai kwalkwalewar da ya wa ilmomi na alkitabu wa sunna wal ijma wal qiyas ya zama yana da ilimi na alqur'ani yana da ilimi na hadisi yana da ilimi da sanayyar ijma'in malamai da sauran to wannan shine zai je hukunci amma wanda bai san wa'annan matsaloli ba baya halatta ko an bashi ya karba ya sa cikin hadisin Buraida Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qudatu thalathatun alqalai a duniya kala uku ne wahidun fil janna wa thani fil nar ɗaya dan aljanna biyu yan wuta biyu yan wuta yace fa amman ladhi fil janna amma dan aljanna shine farajulun arafa al-haqqa fa qadari mutumin da ya san gaskiya kuma ya hukunci da ita wannan gaskiyar wa rajulun arafa al-haqqa wa jara fil hukmi sai mutumin da ya san gaskiya amma sai zalunci wajen hukuncin da yi ya karkatar da shari'a tun lokacin Obasanjo ayo salami ce shari'an Najeriya ta zama cakule iya kudinka yanzu za ka yi mamakin wata shari'ar na ka yi ta sai ta mamaki kalko za ta talata ya amnabi ya faɗa yace wa rajulun qabalin nas ala jahalin wa huwa fil nar sai mutumin da yawa mutane alƙalanci alhali jahili ne bai san hukunce hukunce ba wannan mutumin shikenan an abin nan din shi shi ma ya zama dan wuta ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في سورة Al-Ma'ida aya arba'in da hudu, arba'in da biyar da arba'in da bakwai. Da sai ma da yake cewa mutawar re'an wanda zai zama alƙalancin zai alƙalancin nan bayan ya zama mujtahidi ya zama mai tsantseni mai tsantsayi an amwalin nasu game da dukiyoyin mutane duk wanda ke da sha'awar ya samu kuɗi da alƙalanci ba a sashi duk mutumin da ka san shi makwaɗaici ne idan shi idan kuɗi ko nawa zai roka ko ya taɓa ko ya kaza to ba a ba shi alƙalanci saboda idan shi zai kai kan dukiyoyin mutane har ya karɓa rashawa daga nan hukunci ya zama ba tsayi tun daga da ya karɓa rashawar ya ce adilan ya zama mai adalci filsafiyyar a hukuncin da zai rika yankewa ko ma wane ne kawai ya adalci hakiman bisawiyyar ya rika yin hukunci da daidaito waye mai haƙƙi a bashi waye ke da rabi a bashi waye ke da duka a bashi waye bai da komai a hana shi zai kalli cewa to ai wannan namu ne ai wannan a'a ba ta da wani namu a'a wane ne ma'abucin haƙƙi to a baiwa ma'abucin haƙƙi na shi haƙƙin wa ya hurumu alaihi alhirsu ala alqaba'i wa talabu ya haramta a gare shi yin kwaɗayin samun alƙalanci da kuma neman alƙalanci wannan ba alƙalanci kai ba duk wani mukami karka nema Abdurrahman ibn Samura ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce miki ya abdurrahman ibn samura ya ka abdurrahman dan samura la tas'al al imara karka kuskura ka ne ni shugabanci kuma da matiyorin da ke gudana a kasa shine diyar da kaso ka iya gane mutumin kirki cikin shugabanni wai kuma kafin ka zaɓe shi sai dai ka dogara ga Allah amma don kuna sallah a masallaci daya mukami ya canza wanda suka fi shi takawa dan kana ganin shi yana numfashi da azkar duk wannan ba ita bace duk wannan ba ita bace mun yi bayani a wasu yan darussan mu na kwanaki masu bincike malam suke ta sifofi biyu mutanen da Allah ya haɗa mawa a duniya ‘yan kanan ne, ya baka ƙarfin mulki kuma ya azurta ka da yin adalci, ‘yan kanan ne. Galiba in ka ga masu tsabar adalci ba su da raga mulki a hannunsu, ya mu bayi ne. Su kuma masu mulkin galiban azzalumai ne, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ai masu mulkin ne suka je gari lalata garin suke yi, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. yasa ne ce mutane uku nan dai lahira ko kallon su Allah ba zai mutum suna da azaba mai radadi daga ciki akwai hakimun kazzab mai mulki yayi ƙarya mai mulki yayi ƙarya za ka kai yana maganar akwai wani psychology idan mutum na maka magana ka rika kallon fata shi tana da kuma tinki akwai wani irin miƙiya da suke makaryaci shi da yake maganar ya san karya yake wani da ka fata shi sai tana fassara karya kamar tana koga kai maza ka gama koga kai maza ka gama saboda ita ma ta san koga ya saki layi da ka annabi ce mishi kada ka roki mukami kada ka roki mukami yace in u fa innaka in ta min ghairi mas'ala in aka baka ba tare da karo ka ba wa in ta alaiha za a ce muke ka akanta wani wutsita ha mas'alatin mutilta ilaiha in kuma ka roƙa to Allah zai barka da abu a cikin hadisi Abi Huraira kuma a wanda Imam Bukhari ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum satahrisuna 'ala al-imara annabi ce ku dinnan al'umma ta nan gaba mu kun san shugabanci da ku yanzu tsakanin honorable din da ke da portfolio da mukami tsakanin honorable din da ba su da shi zuwa kafiya wanda ba su da shi wani bishi ko takara aka tsaye da shi matar shi ma ba za ta zaɓe shi ba sai ya biya kudin tefanin jiya na bara ko da mata ya Allah ya tsanta a bashi sai bar dabu ko lahira amma kuma shi da zaka shi baka san honorable bai jin daɗi shi dole dole ba dama ne su ne na bara su ne na bana annabi ya ce wallahi al'umma ta nan gaba za su zo su zama mayin mukani وستكون ندامة يوم القيامة wannan son shugabancin zai zame masa nadama a ranar lahira fa ni'mal murdi'at Nabi ya ce ma dalla da mukami sadda kake kai shi akwai kuɗi akwai dukan hanci akwai karfi akwai kwarjini akwai isa akwai hidima duk abin da kake so ko za ka ana kirma da ya ce to ma dalla da wannan abubuwa masu daɗi da ke cikin shugabanci ya ce wa bi isatin fatima amma tir da ritaya tir da sauka tir da faɗuwa zaɓe tir da karewa kenuwa ko kuma suna suka ce a wannan ai kananan fatima ne ba watimu ne wannan kananan ba biki satil fatima ai alkiyama sir da ranar alkiyama ya tsoma kafa ranar alkiyama yana da wasu mukamai da ya rike to ai ala dai kiyaye kawai ya riga ya sha ta fi fike to duk wanda za a ba ya zama mutum ne da bene ma ba bai nuna yana so ba bai nuna kwaɗayin shi ba to irin fotar da ake buɗe ba ce za a rika alƙalai ne so ya cike in ka san za su baka ko baka cike ba za ka iya cikewa kuma ba za su baka ba ko to idan ka san za ka yi adalci akwai gyaran da zai kai ka amma idan kuɗin da kake samu na cefane ne ba su ishe ka ba kake so ka canza aiki karka ne ba karka ne ba karka nemi wani mukami don abin da ke karkashi ayyuka ne na ibada ya ce wala ya hillu lil imami baya halatta ga babban shugaba babban shugaba tauliyatu man kana kadhalika nada nada wanda yake kamar haka za ka ba da wasu mukamai a matsayinka na shugaba a matakin karamar hukuma ko matakin jam ko matakin tarayya duk wanda ya nuna yana so karka ba shi yanzu me ake nufi duk wanda suka raka ta kanta karka ba kowa mukami duk wanda suka raka ta karka ba kowa mukami idan ka tashi ka zakulo wanda wani ma da za ka wuce tashi ne wani ma bai zaɓe ka ba amma kuma yana da amfanin da zai maka ferin su zaka ba an ga to wane an wahala ina ran da muka gangara in mota ka ta makale wajen campaign to an kusa hucewa ran kai dai dai ne kudin haram ko salam ne da kauri a hada buɗa mashi ne za a ɗan saka mashi kafa ne za a ɗan kai shi wuri mai maiko ne to halaka wa a halaka dalla wa a zalla kenan duk shugaban da ya naɗa wanda bai cancanta ba masifar naɗin aka yi za ta fara karewa kafin a daren wancan. ya ce wa man kana muta ahilan lil qada'i duk wanda ya cancanci ya zama alƙali ko shugaba fa huwa ala khasarin azim wallahi yana kan hadari mai girma da bai ce man ju'ila qadiyan bainan nasi duk wanda aka sa shi ya zama alƙali ko shugaba a wasu mutane faƙad zobe hadiriri sikiyin an yanka mutumin nan ba da wuka ba in kana son marigaya alƙalai da shugabanni ya sa aiki ne ja abinda zai hana kai hidimar talakawa don da ya fi ƙarfinka ba na zuwa wani ya nemi kuɗi ya sa na yace na kuma ta hari suna ba za a mayar da mukami fage na neman kuɗi kenan sai ce wala kuma al'isabati a jarani alkali idan ya dace a cikin hukunci shi yana da lada biyu wa ma alhafa'i a jirun in kuma ya dace kuskure to yana da lada ɗaya shi ne ajiru lishtihadi kenan ta kuma ajaru al'isaba wa ajaru al'ishtihad illam ya'lu juhudan fil bahar matukar bai nauyin kafa wajen bincike ba mana da ya hukuncin sai zama an samu kuskure to sai aka bincika ga me yasa ya samu wannan rufe a nazari ne da yi ba wallahi da ya bitar risala ko askari ko misbah ko mudawwana wallahi da ba samu wannan matsalar ba da zuwa da yau hukami da kan a ya tafi yanzu wannan kuskuren nashi ganganci ne bai da ladar komai bal zunubi ma gari amma duk ya zuba waɗancan littafa ya yi iya nazarin shi amma dai wa ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa tahrumu alayhi ar-rishwa kace kuma yayi ko rashawa ko ba shi sai mu tashi wa tahrumu alayhi ar-rishwa to da abinda alƙalai suke ɗauka yana da sunaye da yawa akwai abinda ba rashawa ba ce an ce alƙalai duk abin da alƙali ya karɓa yana koma ne ɗayan gidaje guda hudu ko dai zama rikshwatun ko hadiyatun ko ratibun ko rizqun ko albashi ko kyauta ko cin hanci ko kuma ɗan alherin ofis to duka kowane da sunan shi da hukuncin shi to sai wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am.
Thank you.
Eh to kamar yadda dai yake ka'ida za a fara umurtar yara da sallah tun suna shekara bakwai in sun kai shekara goma a duke su a kanta ta ɗaukar duk matakan da suka kamata na ganin cewa sun yi sallar da shekara goma yaro bai balaga ba wannan umarni da ci gaba da ba shi bakwai da goma sha ɗaya sha biyu sha uku har ya balaga idan har ya balaga ko har ya girma dan yi daga balagar shi yana nan a matakin yarinta ba za a hana a ci gaba da bashi musulmi to amma in har ya ƙara girma ya fita shekaru na balagar ko shekaru na fituwa samartaka irin ya kai wajen ashirin haka to wannan uba zai iya kyale shi don kada kuma a biye mashi na bayan sa lalace zai zama amma da sharadi in ya biyo waɗancan mataka yaushe ka fara umurtar shi da sallah kowace sallah ya rika umurtar shi da ita yaushe ya fara dukan shi akan bai sallah ba shin duk sallar da bai ba ya duke shi akan ta to ya rika tsallake tsallake ne dan da ya mai wanki in bai sallah ba yake to ai tun da dai kai dayan ba kai dayan ba barakallahu fiki ko ko ko a'a in dai ba kai sallah ba to shikenan to in ya kiyaye wa'annan yaro ya girma to shikenan bai da wani laifi amma matakar bai kiyaye ba yana da laifi dangane da lokacin da za a yanke umarni yaro in ya girma ila ya aure to shi din ma ba za a ce bane a dina irin dai wancan ne na yau da kullun tunda ba a tare ma kila ko kuma haduwar na da wahala to shine kawai da sassauci idan uba ya yi ya abin da zai yi yaro ya zo ya fandare ya daina sallah uwa bai da laifin komai a wajen Allah magabata mutanen kirki nagari sun yi rayuwa da miyagun yaya shi hatta annabi nuh alaihi salam wanda ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusul majar dan shi ya bandare dan shi ya shiga jirgin ruwan shi ya yi kaza ya yi kaza wannan kuma jarabawa ce da tubla wunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira haka Allah ya kori sai ya jarabci kowane bawa to shi wannan mutumi sai ya zama wannan yake jarabawar shi Allah ya samu wa alaikum assalam eh ba ga wani an hada an ce ba ya ya kiji kuma ga shi ana ta zaki shi a social media wai maganin shi kawai abin da ya mai shiga wani ne maganin shi abin da ke ya za a kirkiro hukuma ba a kallon a kabira mumfini hali ko kujirgi ha ai mala yake karban kawai yaji wayannan miyagun nesa nesan da yaji in yace ba zai ba su ba za su iya kuma yanzu sai su juya sai to shekara uku yana rike da mukami ana ba da biliyan uku uku a ma'aikatar EFCC da bincike shi da ya yi da su in ya zai ce ai su ya rika samawa ya ce su za ka ce ka ba su kuma yadda maka shi a kotu ya bata musu suna kuma takulan ne a can kuma ya ba su kuɗin da za su kayar da shi kira wancan a kira wancan a ga wancan a ga wancan a daidaita shi kenan ya zan ce to an daure shekara talatin da biyar kada ya kara magana to da ka kin karban da ya yi kowace ne mafita to da kwani gaba tun da zai iya gyarawa sai dai shi su bata shi ba Allah ya sa mu ya tsira mu alaikum